إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المستمعون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله الدنيا دار ممر إلى المكر أو إلى دار المكر فلا تركن إليها ولا تتحدث نفسك بالبقاء فيها فهي دار فانية مسترجعة لا بقاء فيها لأحد وما كان ذلك فيها من متاع فهو زائل فكن فيها يا عبد الله كعابر سبيل عباد الله الدنيا دار بالبلاء مهفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذكرفها وزينت وزن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تقل بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاقر بينكم وتقاطر في الأموال في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هضاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فرأى شاة شاملة برجلها فقال أترون هذه الشاة هينة على صاحبها قالوا نعم قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا على صاحبها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سكى كافر منها شربا وعن محمد بن منكدر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم أو إلا ذكر الله أو إلا ما كان لله فيها وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنوده وقالوا قد بعث نبي وأخرجت أمته قال يحبون الدنيا قالوا نعم قال لئن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان وأنا أقد عليهم وأروح بثلاث أكز المال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه وإمساكه عن حقه والشر كله لهذا تتبع وقال إبراهيم بن أيينة رحمه الله تعالى قيل لبعض الحكماء أي شيء أشبه بالدنيا قال أهلام النائم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يومين الشيطان فاستكبروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai mana shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babba dan Abdullahi farin jakada bawon Allah ne manzon Allah ne da ya zo a duniya da haske da babu kamar sa ya zo da alkur'ani game da alkur'ani gaba daya wanda ya bishi ya sira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala domin wannan wasici Allah ta'ala da kansa ya fara shi cikin alkur'ani mai girma da yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika na yi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahalul kitabi akan kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala bayan wannan yayin uwa a yau muna 22 ne ga watan hudu musulunci yau hijira na da shekara 1446 dubar mu ta yau a wannan yini mai albarka a wannan masallaci namu na ummina hawa'u da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar 'yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da rudu na duniya da kuma irin yadda take halakar da waɗanda suka ba ta amanna ɗari bisa ɗari da kuma ƙarshenta ita duniya ɗin da kuma me ƙarshen wanda ya ba ta amanna ɗari bisa ɗari a rayuwarsa to wannan shi ne unwa ne na kutubar ma'awayo bi izinin ta'ala yan uwa mu sani cewa ita duniya da Allah ta'ala ya ya halicci mu cikin ta muke rayuwa to tana ɗaya daga cikin manya-manyan makiyanka guda uku a rayuwarka ta musulmi musulmi iya da wa'ansu manya-manyan abokan adawarsa wanda za su iya kai shi zuwa ga wuta in bai aure ba to akwai duniya a ciki akwai son zuciya akwai duniya sannan kuma akwai shida musulmi ba shi da makiya kamar waɗannan domin ƙur'ani ya sha faɗakar da mu a kansu mu yi taka tsantsan mu yi hankali suna kai mutum zuwa ga halaka kuma wata jarrabawa ta Allah dole mu rayu da su dole ka rayu a duniya dole ka rayu da zuciyarka da sonta sannan kuma shi dan manzo Allah ya ce iyaye circulating a jinin mutum kamar yadda jini yake circulating a zuciyar jijiyoyin shi kaga babu makawa sai neman taimakon Allah da kuma ta katsantsan a wannan rayuwa babu shakka a irin wannan kwanuka a irin wannan lokaci babu shakka duniya tana tafiya da wa'ansu da yawa kuma tana kai zuwa ga ramin alaka wanda in sun je kuma ba fitowa shi yasa malamai suke cewa ita wannan duniya gida ne wanda tun ran da ka sunkuyo kai ka zo duniya to ka ɗauɗa marar barin duniyar tun a wannan ranar a yau ɗin nan a haifi jariri ko jaririya a yau a yanzu to ya juya wa duniya baya kuma ya tafi lahira ko ka gane ko ba gane ba karatu yake abinda ubangiji ya ɗeba ma kana cikin mahaifiyarka to daga faɗowanka duniya ba za a taɓa ƙara ma ba daidai numfashi kwaya ɗaya ba za a ƙara maka ba a kullun cin abin da tararre ne naka kuma dukkan ɗauka in dai ana ɗauka ba ta barin gajiya wannan a kullun abin da ya kamata mu dinga sawa a ranmu kenan a kullun hanya muka kama gadan gadan zuwa ga lahira so da ka mu yi hankali mu yi kata tsantsan kada wannan duniya ta ruɗe mu gida ne matafiyi ba inda zai kai mutum kuma sai gida matabbaci shine gidan lahira gidan da in an je ba a dawowa gidan da ba a gyaran mistake a gidan baya gyaruwa in ka je da kyau ka je da kyau in ka je da muni kuma ka je da muni saboda haka ya yan uwa kada mu karkata kada mu baiwa wannan gidan amanna kada ranka ya tattauna ma da tabbata a gidan kada zuciyarka ta ruɗe ka ta yaudare ka kan cewa akwai lokaci akwai lokaci akwai lokaci a'a karka yadda da wannan ita duniya gida ne ƙararre darun faniya gida ne wanda dama can ƙararren gida ne ba tabbatacce ba ne gida ne da shi gidan da ma'abota gidan duka sun juya sun sunkuya zuwa ga koma zuwa ga Allah la baka afiya ba wani tabbataccen abu a duniya ba tabbataccen abu a duniya babu shi ita wannan duniya ‘yan uwa ba ɗaya da zai tabbace da gwama wai ya ƙi mutuwa a gidan babu annabawa su ne halittun Allah mafiya girma mafiya karamci mafiya kiba amma a yau duk duniyan nan kaf babu ba annabi ƙwaya ɗaya da ya ragu wanda bai koma ga Allah babu shi babu sahabi ɗaya da ya ragu wai dan nagartarsa Allah bai sa duniya ta ga bayansa babu shi in ka ɗauko takadaran mutane tun daga fir'auna hamana namaruz ƙaruna su abu jahal da sauransu duk takadarancinsu da shaidancinsu da jabberancinsu ba ɗaya da ya ragu a duniya don shi ya gagara Allah babu shi kaga tun da duniya ta ga bayan ɓangaren dama ta ga bayan ɓangaren hagu to da kai da ni kowa ya shafa kansa ruwa ba wanda za ta bari in ka gaba ka barta ba kwananka ne bai kare ba in ka kana motsi kana juyawa da dawowa dama ce yar kankani wanda Allah ya baka kuma iya so ka yi amfani da damar domin ka ribaci wacce rayuwar wanda ba ta da ƙarshe yasa a wata aya yake cewa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ya kai mai hankali ka ribaci duk abin da Allah ya baka ka ribace shi domin ka gyara lahirarka idan ilimi Allah ya baka to ka farauci lahirarka da ilimi idan dukiya Allah ya baka ka farauci lahirarka da dukiyar idan mulki Allah ya baka ka farauci lahirarka da wannan mulki da Allah ya baka in hikima ce in ƙarfi ne in faɗa a ci ne Allah ya ce duk abin da ya baka a matsayin ka na musulmi to ka nemi lahira da wannan abin shine ribarka kuma shine alkhairinka kar duniyar ta taɗa ma dawwama ko tabbatuwa babu ɗaya zai tabbata a wannan gida na duniya kuma duk abin da duniya ta baka kawai gari ka ganshi a hannunka to fa huwa za'il ya ma ƙare ya gushe gaba ɗaya kullu man alaiha fa'al haka Allah ya ce duk abin da ke doron duniya ya ma ƙare gaba ɗaya waye baka waje rabbika zil jalali ko zul jalali wal ikram abin da zai tabbata zatin Allah subhanahu wataala ma'abucin karamci da girma shi kadai ne zai tabbatu shi kadai ne wanda tabbata ta tabbata gare shi amma in ba shi ba ba abin da zai tabbata ya ɗan kuwa musali ka mai da kanka na mai da kaina a wannan gida na duniya kamar ɗan tafarki kamar mutumin da ya hau mota zai tafi wani gari ya tsaya a wani gari ya yi sallah ko su ci abinci ko su huta ko motar ta yi zafi ta huce kafin samu damar su gaba wannan shine rayuwar mumini a duniya yasa abdul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu abdullahi dan umar yace kun fi duniya ka annaka garib aw abir sabil ka zamto a wannan duniyar kaman bako ne kai ko dan tafarki yadda an kai bako yau ba zai taba meke kafa ba a inda yake bakontar wanda zai kamar dan gari ba zai yi ba rayuwarsa ka tsantsan a tsorace tsorace haka ba sakewa to wannan shine manzon Allah ya kwatanta rayuwar mumini a duniya ko dan tafarki wanda kana tafiya ka tsaya a hanya zaka yi wata bukata ka wuce to haka ake so ka fassara kanka a duniya karka ba ta amanna karka yi buri bishin kaza kaza kaza wannan ba na mumini bane shi yasa dan umar yake cewa idan ka kai asuba asuba ta ma da ranka to kar kwallafa burin za a kai magariba da rayuwarka idan magariba ta yi ma kana raye kar ka kwallafa burin cewa asuba za ta yi ma da rayuwarka kar ka yi wannan a kowane lokaci Allah zai karbe ka a kowane lokaci Allah zai kira ka kuma dole ka ka amsa kiran wannan shine ka'idar rayuwar mu ne a duniya duk abin da ta baka to za'il ne ya tafi ya gushi ya yan uwa ta inda za a gane wannan duniyar kamar mafarki ce idan kai tsayi a yanzu ɗan shekara hamsin kake ko arba'in ko sama da haka za ka yi kyar kolin da wane wane ne amma yanzu ba wane ba ne dawa ne su ne masu faɗa aji amma yanzu dai a faɗa masa ji kuma iyanan da rayuwarsu ba mutuwa yi ba yanzu nan akwai shugabannin ƙasa da suka rike wannan ƙasar suna nan da ransu da lafiyarsu ba mutuwa suka yi ba amma duniya ta juya musu baya dole su tsaya su ma su yi kallo kamar yadda da ake kallon su idan ka je jihohi akwai gwamnonin da suka rike jihar suna nan a ra'aye amma yanzu ba su bane suke faɗa aji to kai ma da ni wata rana haka za mu kasance duk damar da Allah ya baka in ma ba mutuwa kai ba akwai ran da wannan damar za ta subale daga hannunka wani ya kama ta kuma shi ma wata rana wani ya karba agonsa wannan shi ne duniya kada ka ruɗi dan kai ne mai kuɗi a yau ko kai ne shugaba a yau ko kai ne wani a yau kada ka ruɗi da dawwama ko abin kamar ba zai wuce ba ya hankali duba baya akwai wanda kafin ka hau kujerar sun hau kuma sun sauka don dole kuma kai ma dole ka sauka saboda kai abin da ya dace kai abin da ya kamata ka gina lahirarka ka taimaki al'umma wannan shine riba a dukkan damar da Allah ta'ala ya baka yasa qur'ani cikin suratu yunus Allah ta'ala yake bugawa masu hankali wannan wannan gida na duniya yayi misali misalin da zai kama kowa hankali yace inna ma mathalul hayati duniya abin sani kadai ya kai mai saurare ita wannan duniya misalinta inji Allah ya ce kama in an zallahu mina sama kamar ruwa ne da Allah ya sauko da shi daga sama ai kowa ya san ruwan sama ai ma'aruf ne yaro kare ma ya san ruwan sama yasa Allah in zai buga misali da abu mafi kusa da kai zai buga misali domin ka gane ka fahimta kamar ruwa ne zai zubo daga sama inji Allah faktalata bihi nabatul ard wannan ruwa idan ya sauko sai ya cakuɗa da tsirran da suke ƙarƙashin ƙasa wanda aka shuka da wanda ma ba shuka ba idan ruwa ya zubo to zai kumbura tsirrai da aka shuka da wanda ba a shuka ba sai su yi waje su fito a matsayin tsiro shi ne faka talaɗa bihi na batul art mimma ya akulun nasu wal an'am tsirran da abin da mutane suke ci kuma dabbobi suke ci tsiron masara ya fito shinkafa ya fito gero ya fito dawa ta fito can kuma ciyawa ta fito yayi ya fito shine mimma yakulun nasu lana idan ruwa ya zo zai fito da abincin mutane sannan zai fito da abincin dabbobi sai Allah ce hatta iza akhazatil ardu zukrufaha har lokacin da ƙasa ta rike adonta damuna ta yi tsakiya ana samun ruwa ƙasa ta fito da tsirrai sun yi kore sun yi ban ƙaye kowa iya so ya gani suna ba da sha'awa shi ne aka zata al'arar zukurfa wa zayyanat wa zanna ahaluha ta yi ado ta adanta ma'abotanta wa zanna ahaluha annahum qadiruna alaiha manoma su na ci a shiki na aimun kai ga ya bayyana duk ta wace ta yi kunshi in shinkafa ce in masara ce ta zuba goyo in wake ne ya zuba fure da abu alama da ta nuna za a samu alamar ta nuna haka Allah ce alamar ta bayyana ana nan ana nan fajja'aha fa'ataha amruna laylan aw nahara wannan tsoro ya kai dab da ya fara bada sakamako sai Allah ya turo masa wata ja'ifa wata bala'i ta iska ko wani bala'i na guba wanda zai kashe wannan tsiran sai ya sauka a kansu Allah ta'ala yake cewa wannan ja'ifa idan ta sauka kan tsirran gaba ɗaya to za gaba ɗaya ta ƙone su ta lalata su gaba ɗaya ke zamto ka allam ta gane bil ams kamar ba su bane ajiya sai Allah ce kazalika nufassiru al-ayati liqaumin yatafakkarun haka ne muke buga misalin ayoyin mu ga mutane masu tuntuntuni masu kwakwalwa ga tsoro nan jiya ka je gona ka same shi iya da bankaye ka dau bidiyo ka dau wadansu kana ta nunawa ga gona ta ai ga noma na lokaci ɗaya idan Allah sauko da wata guba cikin iska idan ka zo da misali da safa sai ga wannan tsaron gaba ɗaya ya kode mus to wannan shine misalin da Allah yake buga wa duniya ma'ana duk abin da ya baka sha'awa yake da ban kaye yau wajen kallonsa ko ganinsa to da kai da shi a zuba wa juna ido gani abin nan ko ranar mutuwarsa ba ta yi ba akwai ran da Allah zai dakile amfanin sai zamto kamar ba shi bane ajiya wannan kowa ya fahimci wannan rayuwar a duniya duk abin da ka ɗauko haka ne dawa ne shine babban ɗan kasuwa dawa ne shine babban kaza dawa ne shine sarkin manoma dawa ne shine shugaban kaza amma kananan kananan sai ka ji ba shi bane yau wani ne akan sa wannan shine misalin da Allah ta'ala yake buga mana mu gane game da duniya ba ta da tabbas ba tabbas bace a wata ayar yake cewa ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu ku yi sani cewa ita wannan duniya wasa ne da wargi haka Allah ya sifanta ta la'ibun wa lahu kamar wasa da jiki yake da kuma wasan da zuciya take wazina da san ado da ban kaye wa tafakurun bainakum da alfahari wa junanku wa takasurun fil amwali wal aulad da san tara yaya da dukiya wannan shi da duniyar kawai wannan abin da Allah ya lissafa su ne duniyar ado alfahari gasa san tara dukiya san tara yaya wannan shi da duniyar inji Allah sai ya ce kamar silin ghaisin sai Allah ke ba da misali kamar gizagirai ne a sama na ruwa suka haɗu ina ghais hadirin da zai iya ba da ruwa kamar salgaisin a ajabata da ku fara na baku wannan gajimare ko ruwa in ya fara saukowa to zai dinga biya manoma sha'awa za su dinga alfahari shuka za ta samu ruwa ajabat kufar na bato sun mai hiju idan ruwan nan ya sako sai amfanin yayi kyau yayi kyan gani to kana nan kana nan fatarahu musfarran sai ga ya fara buga yalo da kansa ko ruwan da ake yi ko takin da ake zuba masa to in dai lokacin sai sai ya buga yalo manoma haka ne magana haka take yau tsoro ka an mai ruwa ka zuba mai taki ka mai feshi ka yi waye iya kore har ya dawo baki to in dai lokacin sai yi ko kullun ruwa ake masa ko kullun taki kake zuba masa wallahi sai ya yalo sai ya kama alamar bushewa domin lokacin sa yayi ba abin da zaka mai kuma ya farfado ba zai yi ba Allah ya ce fatarahu musfarran zaman sun sun mu yakunu hubama kana nan kana za ga ya bushe ya kekashi to haka duniya take duk abin da ya baka sha'awa ka zuba masa ido wata rana damar da Allah ya bai mutum yake alfahari ko jin kai ko gaza sai Allah ya kwace damar sai ya zare damar shi kenan sai ya fara yalo wata rana sai ga ce mutum gaba da duniya ta gabanin sa wa fil akhirati azabun shiri Allah ya ce a lahira akwai azaba mai tsanani ga wanda ya bi duniya amana sannan wa magfiratun min Allah wa ridwan akwai gafara daga Allah da yardarsa ga wanda suka nemi lahira suka yi wasu da duniya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce duniya ba komai bace face rayuwar rudi ita ce kawai duniya kwanakin baya bai watanni ba da kunne na na ji ana hira da alhaji alhassan ɗan ta wani babban mai kuɗin wanda ke garin kano yake ce shi wallahi a yanzu nan dai a duniya ba abin da yake jin daɗin da kunne na ji ana hira da shi a bbc a yanzu nan ya ce wallahi ba abin da yake jin daɗin a duniya in burin ka kuɗi to ga mai kuɗin da ya kai a ce masa mai kuɗi ne amma ya ce wallahi duniya ba ya jin daɗin ta to ta nan za a gane duniya aikin banza ce ka ƙoshi da imani kai guzirin lahira shi da zaman lafiyarka zuciyarka ta yadda da Allah ta ba da amanna da ubangiji da makomata ka guji saƙo ka guji cutar mutane ka guji kaza da kaza na haramu sai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya wannan shine zaman lafiya a duniya amma ba kuɗi bane ba mulki bane ba tarin kaza bane ba imani da yarda da Allah da sakankancewa da makoma shine kwanciyar hankali a duniya ya ƴan uwa masu albarka akwai hadisin sahal bin sa'ad Allah ya kare da shi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta zulhulaifa miƙatun mutanen Madina idan za su yi haji sai manzon Allah ya ga wata akuya ta yi jinya ta lalace ta rabe tana ta kashi ta ba ta da mamora akuyar ta kwanje mai ta lalace shine shamila birijili ha kafar ta ma ba ta iya daukanta sai yake tambaye sahabbai wannan ku tana da wata kima abun mai ita wannan akuyar kuwa sai suka ce wallahi mai ita ma baya ganin kima ta wannan mai ita ma ba abin da zai da ita wannan sai manzon Allah ya ce na rantsi da Allah da rayuwa ta take gare shi la duniya ahwanu ala Allah azza wa jalla duniya ta kula kantuwa agun Allah akan wannan akuyar agun mai ita yadda wannan mai akuyar baya so ma a ce tasa ce domin ba ta da mamora to haka Allah ta'ala yayi watsi yayi wurgi da duniya ba ta gabansa haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam har yake cewa da yadda dai duniyar nan za ka kwatanta ta da fukafikin sauro wajen kimanta abun Allah a ce kimanta ta ta kai fukafikin sauro in ji manzon Allah ya ce da kafiri ko mai ruwa ɗaya ba zai samu duniya shi in dai duniya tana da kima abun Allah kamar fukafikin sauro to a manzan Allah ke cewa masaka kafirun min hashur ba kafiran min hashur ba ba kafin da zai samu ruwa mukurwa ɗaya shabau amma da ke ita duniyar Allah ya yi watsi da ita ba ta gabansa ba ta da kima ya sa yau daga cikin manya-manyan masu kuɗin duniya ma kafiran ne ta nan za a gane duniyar ba kawai bace akun Allah akwai hadisi daga Muhammad bin Mulkadir daga babansa yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a duniya mal'una ita wannan duniyar Allah ya tsine mata albarka wannan shine yaran da za a fasara a gari yana mal'una ɗin tsinanniyan albarka ce kuma wani abin tayi hankalin ma ya ce wa mal'unun mafiya duk abin da ke cikin gidan duniyar shi ma Allah ya tsine masa albarka sai ya ce sai abubuwa guda hudu so kadai suka fita daga tsinuwar da Allah ya wa duniya yace illa zikirallaha wa ma walau sai ambatan Allah da abin da yi kama da ambatan Allah shine duk abin da ambatan Allah ya baka umarni kai neman abinci ne magana ce mu'amala ce inda zaka yi bisa doran qala Allahu qala rasul to duk abin da zaka yi ba tsinon Allah bane kasuwanci ne aikin gwamnati ne noma ne siyasa ce wane ne in dai za ka bisa doron nassin ayar ƙurai da hadisi to kawo kuɓuta daga tsinuwar da Allah yi wa duniya sannan kuma ce wa zikiru a wa alim wa muta'allim da malamin addini da kuma ɗalibin ilimi wanda su kaɗai Allah ya zare daga tsino da yawa duniya to sai ga a wani layi kake a wani layi da ke abin da kake yi na neman abinci ya dace da nassin Allah ya dace da ayar alkur'ani ya dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai bai dace da wannan ba to ka sani iya cikin abin da Allah ya tsine wa albarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi to ya dace ya talayin da nassin aya da nassin hadisi da maganganun malamai da tsarin shari'ar musulunci to wannan shine kubutarka in kasuwa zaka yi dorata a wannan mizani in siyasa za ka yi ɗora ta a wannan mizani in noma za ka yi ɗora shi a wannan mizani in aikin gwamnati za ka yi ɗora shi a wannan skilin in mu'amala za ka yi in aure za ka yi in wa za ka yi duk ka ɗora shi akan wannan mizani shi ne kubutar ka kubutar kowa daga tsino da Allah ya wannan duniya a wata ruwa ya nake cewa illa ma kana lillahi biha ita duniya nan gaba ɗaya Allah ya tsine mata albarka sai abin da aka yi dan Allah a gidan duniyar shi kadai ya kubuta daga tsinon Allah abi umamatul bahili Allah ya kare yadda da shi yake cewa lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin manzon Allah ya zo duniya ta cika da jahilci da san kai da barna da fasadi da zubda jini ba irin fasadi da ba a yi shedan ya samu galaba ya samu nasara ya halakar da mutane da yawa da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallama sai al'umma suke gane da awa suke kubuta daga tarkon da shaidan ya musu suke kubuta suke kubuta suke kubuta sai ƙananan shaidanu suka je suka samu iblis suka ce wannan manzan da ya zo na ƙarshen zamani duk shukar da muka iya tonewa ma'ana duk wanda muka halakar suna dawa suna tuba suna komawa mutane kirki ƙananan shaidanu suka faɗa iblis wannan sai iblis ya ce waɗannan mutane da manzan Allah ke tsamo su daga halaka zuwa tsira suna son duniya ku bincika suna son duniya sai suka ce eh suna son duniya sai ce wallahi ban damu ba ko da ba su bauta wa gunki ba wallahi ban damu ba ina da hanyar halakar da su sai ya ce sai na yi sammako na safe da na yamma a kansu kan abubuwa guda uku na farko ya ce sai na ƙawata musu san tara dukiya ba da haƙƙi ba hanyar shaidanci ta halaka ka ɗau duk abin da kake yawo da neman kuɗi in har za a ƙawata ma san tara dukiya ba da haƙƙi ba wallahi shaidan ya kafa matar ku kuma ka faɗa in kasuwa ce in aikin gwamnati ne in wane ne in wane ne duk abin da za ka yi na tara dukiya in dai za ka ce komai ya zo ka tara kai dai kai sebin nasa naka ne ba ka aune mai halal mai haram to shi dan ya buga ma tarkon kuma ka kama ya ka shiga ciki tarkon kuma na halaka sai ya kawata wannan al'ummar san tara dukiya ba da haƙi ba yanzu ya ƴan uwa ku duba yadda ake kasuwanci ku duba yadda kasuwancin me yake a yau a jiya muke hirda wani ɗan kasuwa yake cewa lokacin da aka yi zanga-zanga ta kwanakin bayan an rufe kasuwanni sanadiyar zanga-zanga da ake na kwana uku zuwa ya ce wallahi akwai ɗan kasuwar da yake cin dubu ishirin abu fulawa ɗaya ba kamfani ba ne ya ƙara tasa ce don kwana biyu uku ba a buɗe kasuwa ba ya ƙara farashin da ya ga dama ya ce kuma ya ga mutumin da ya sai da tirelan fulawa motan fulawa ya samu ribar miliyan ishirin a mota ɗaya kuma ‘yan uwansa masallata zai siyarwa ya siyarwa ba kai da kanin babansa da kanin gyatimarsa da malamansa da yake mai sallah da wanda ya rada masa suna da wanda yi wa baban sallar gawa duk su ya haɗa ya cuta ya tara ku haka so take ya ‘yan uwa mu ji tsoron Allah musamman wannan gari namu na Gombe ana kuka da ‘yan kasuwar ana kuka ana kuka da ku ‘yan kasuwa jiya wani yake faɗa ba ma ke faɗa ba wani masani ne nake jin ana hira da shi a gidan rediyo yake cewa an yi ittifaqi du Najeriya gombece gombece take da matsayi na biyu a tsadar kayan farashin kasuwa yace du Najeriya mu ne mai namba na biyu kawai hatta Kano Yobe Maiduguri Adamawa ina ne duk mun shallake su jiha ɗaya ce kawai tafi mu tashin farashi a Najeriya ina za a kai da wannan kuɗi ina za a kai abu ɗaya ka ƙara mai dubu goma kwali ɗaya ko jarkar mai ɗaya ka ƙara mata dubu goma ina za a kai shedan ne ya kawata maka tara kuɗi to kuma tarkon zane ka riga ka faɗa za ka tara kuɗin kuma za ka mutu ran da za a binne ka ko zobben hannunka wallahi ba za a binne ka da shi ba yadda za a binne talaka wanda ba shi da kowa a samu farin aloyo wallahi ka za a yi maka duk kuɗinka wallahi tallahi ko da agogo ɗaya ba za a saka a binne ka gabani ba kuma ka barwa kanka aikin da naira ɗaya sai an tambaye ka kan tagubar kiyar ku ji tsoron Allah ku san yadda za ku sassauta farashi ana kuka da ku matakar kuka kun buwaye mutane wani farashin ba da gwamnati yake ba da kamfani yake ba ku ne kuke yi kuma wani abin da ba ku gane ba shine kamfanonuwa suna turo ejen nasu su ji yadda ake sai da fis din abubuwa a kasuwa idan sun ji ana sai da fis din abu fiye da yadda suke bayarwa to idan sun koma kamfani su kara kuɗin ku ne kuka jawo mutane wannan bala'i idan misali a su katan ɗaya dubu biyar ne a kamfani ku ku zo ku sai da shi dubu shida ba ba matsala ba ne amma in suka ji kuna sai da shi dubu takwas dubu goma kuma a kunsu a dubu biyar kuke siya to su ma ya koma dubu takwas goma kunsu wanda shi ne ka'idar da ake suna da agent suna shigowa su siya ba ku sani ba ku dinga jaza mutane bala'i kawai don san ku tara abin duniya abu na biyu shaidan yake cewa sai ya hana su kashe kuɗin ta inda ya dace kuma a yi ta tara kuɗin masallatai su dinga kuka marayu su dinga kuka amma kuɗin ba za a taimaki addini da shi ba an tara kawai kudin taru ne kudin alfahari ne kudin biki ne kudin sharholiya ne kawai kudin kenan amma ba kudin taimakon addini bane ba wallahi wannan iya cikin tarkon shedan kamar yadda manzon Allah ke bada labari sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma sai an kashe kudin ta inda bai dace ba mawaki a bashi kudi a bashi mota amma ga malamin limamin da yake ma sallah ko kike hawa ba shi a biyan mawaki kudi miliyan kaza an za a yi biki a gayyato shi amma akwai marayu a gefen gidanka suna kwana da yunwa ba sa kushi irin wannan kashe kudin shedan ne yake sa kuma tarkonsa ne sai yake cewa dukkan shiri karkashin wannan yake a gurguje yan uwa akwai Ibrahim bin Uyayna yake ce an tambaye wani mai hikima yake cewa ya duniya take ne me alamar duniya me fassara sai yake ce ita wannan duniyar a halamun na'im kamar mafarki ne a gon mai bacci kawai in dai mafarki gaske ne ta duniya ma gaske ce mafarki kamar mafarki duniya take yasa ubangiji ke cewa kallabul tiyubun al-ajila su ne mutane kawai suna san magaggauce ita ce duniya wata zarunan al'akira sun bar lahira ita ce gidan tabbata gidan dawama bal tuthirun hayatar duniya sun zaɓi sun fifita rayuwar gidan duniya wal akhiratu khairun wa abqa ubangiji ce lahira can ne matabbata kuma can ne mafi alkhairi in hadha la fi suhufil ula wannan magana ta cikin littafin farko inji Allah da an rubuta ta ga annabawa sufi Ibrahim wa Musa an rubuta cikin littafin annabi Ibrahim da at-Taurata ne Musa alayhi salam ya yan uwa da karshe ina jawo hankalin yan uwa musamman mu talakawa da mutane ba su da ikon yin sadaka domin babu to akwai dama da muke bari kuma dama zaka iya zakiya manzo Allah ke ta duk mutumin da ya zo masallacin Juma'a sa'a farko kamar ya yi sadaka da saniya wanda ya zo masallacin juma'a lokaci na biyu kai wancan kamar ya yi sadaka da rakumi na biyu kamar ya yi sadaka da saniya uku kamar ya yi sadaka da rago na hudu kamar ya yi sadaka da kaza na biyar kamar ya yi sadaka da koyi daga zarar liman ya shigo masallaci to wannan damar ta kauce gurin shi kenan amma duk wanda ya zo masallaci kafin zuwan liman to iya da rabon sadaka daidai gwargwadon lokacin da ya shigo in ka zo sa'a farko za a baka ladan kai sadaka da rahuni ka zo sa'a ta biyu kamar kai sadaka da bijimin sa a wata ko a sati biyu kai kokarin ka ribaci wannan tunda baka iya sadaka ban iya sadaka don babu da shi to amma akwai sadaka ta musamman da manzon Allah ya bada labari amma da yawa muna can muna surutu muna sharholi har sai an zo an fara kuɗi ba sannan mu dinga zuwa masallaci wannan dama tana kubuce mana da yawa ina yi wa kaina da kusanci mu ribaci wannan dama sha biyu ko sha biyu saura ta ko masallaci kaza rana ɗaya ce a sati wata ran sai labari wata ran ba kai bari za a yi sallar juma'a ka ribaci wannan damar da Allah ya baka Allah ya samu dace Allah ya mana albarka bi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah iya farawa da wannan inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك وعلم واكرم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka taimake mu kai mana arzikin gama da wannan duniya lafiya Allah ta'ala ka sa mu karfin zuciyar mu ya Allah ka sa mu karfin wannan duniya Allah ka ba mu ikon cikawa da imani cikin ta Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka shirya mu da mu da zuriyar mu Allah dukkan masu bukatu na alkhairi a gonka ya Allah ka biya mana su abin da ya fi ƙarfin mai Allah ta'ala kai mana maganinsa wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi mahaifansa da namu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu ɗauke wannan aiki namu a gaban Allah gobe alkiyama Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن